الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkanmu da sake haduwa a darasinmu da muke gabatarwa na wato ilmul qira'at wasilatuhu bil ulumin lughawiyyati wa shar'iyya wanda wannan shine darasinmu ko zamanmu na wato sha ɗai kenan wanda kuma muna cikin suratul baqara a yau za mu tashi ne a aya ta ɗari da saba'in wato da bakwai an gani ko wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala laisal birra an tuwallu wujuhakum muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance muku mu da mu da ku gaba daya an gane ko yawwa to Allah subhanahu wata'ala ce laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ko ba karan bane Imam Hamza al-Kufi da Imam Hafs wanda rawi ne na Asim al-Kufi kenan sun karanta laisal birra su kuma sauran qurra sun karanta laisal birru ban san ko an fahimce ni ba yawwa to shi wannan saɓanin shi saɓani ne na irabi domin an ce laisal birru kaga irabi ya canza ya an ce laisal birra irabi ya canza ban san ko muna fahimta yadda karatun yake tahiya ba to in mun ka ɗauki ƙira'a ta wadda ba ta hafsu ba an gane ko kenan sai ya zamanto laisa albirru an tuwallu wujuhakum albirru shine ismu laisa an gane ko an tuwallu wujuhakum shine khabaru laisa kenan laisa albirru to shi an tuwallu da an da tuwallu fi'ili mudari'i ne ana kiran shi malam abdullahi masdarun munsadik da mimun da nunun da sinun da ba'un da kafin daga sabaka ne malaman zori suna fassara shi da kerawa abinda an ka kera to masdar ne wanda kera shi za a yi a kirkira shi kina asalin magana laysal birru a qira'a wadda ba ta hafsu ba ba ta hamza ba ina maimaitawa kenan laysal birru tawliyata wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib ina fata an fahimta yawwa to wannan kenan sannan kuma in mun ka ɗauki ƙira'a ta hafs laisal birra an tuwallu wujuhakum sai ya zamanto kenan shi an tuwallu shine ismu laisa kenan laisa tauliyatu laisa tauliyatu wujuhakum albirra kenan nan kaga juyar da huskokinku ba shine da'a ba aikin da'a ba laisal birru ba aikin da'a bane an gane ko laisal birru tawliyata wujuhakum juyar da fuskokin ku kaga dai suna kusa da juna illa dai an yi at-taqdim wa at-ta'khir kinan nan qur'ani yayi amfani da salo biyu ana iya taqdim wato ismu laisa kuma ana iya ta'khirin sa mun gane ko yawwa to wannan ayar tana buƙatar bayani wanda za a ƙara don saboda a fahimci yadda abin yake muna ganewa ko duk da waɗannan kira'o'in guda biyu da muka ɗauka shine laisal birra da kuma laisal birru an gane ko tunda mun ce hamza da hafsu sun karta laisal birra akwai ƙa'ida usuliya mai muhimmanci a nan na farko dai bari mu fara da ilmul munasaba in ka diba cikin al-bahrul muhit na Abu Hayyan tauhidi suna nuna cewa wannan aya tana da alaka da al'amarin alƙibla ne saboda yahudawa sun cika yawan suka da su da abin da su da mushrikai sai Allah ce laysal birra an tuwallu hukum ba aikin da araba ne a dubi gabas an gane ko kenan kaga yana da alaka da mi wajen fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra an gane ko abu na biyu nan ka'ida ce usuliya tana da muhimmanci da kyau shine cewa akwai nafiyu shay'i akwai nafiyul kamal Malam Abdullahi nafiyu shay'i a kore abu kwata-kwata a ce babu shi nafiyul kamal shine a kore cewa abu bai cika ba kuma akwai nafiyun naf'i a kore amfanin abu in baka gane wannan ba na rintsi da Allah ahkamun nafi fil lugha in ka ce ka kwada ma hadisai da ayoyi banna zaka tabkawa Allah ce fa idza nufikha fi suri in an kai busa cikin qaho fala an saba bainahum babu dangantaka tsakankanin su wala yatasaaluna babu tambaya tsakankanin su kuma yace wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaaluna kuma yace yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi kuma yace fala an saba bainahum tunan nan fala an saba bai nahum yana nufin an sabukin ba ta da amfani shi yasa ce yau malayin fa'o malun wala banun illa man asallah ga kalbin sali mun gane ko Allahumma amin mun gane da kyau amfaninta kuma sai wanda nasu ya tabbatas shine wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatun biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum intabe da yace wala yatasaaluna ba za su tambaye juna ba yana nufin fi waqtin min al-awqat wa yatasaaluna fi ba'd al-awqat mu gane da kyau fa to sai kuma nafiyu shay'i in ka ce la ilaha ka kore duk wanda za a bauta ba ha Allah ka yana ciki sai ka ce illallah banda Allah subhanahu wataala mun gane wannan da kyau sai kuma nafiyul kamali ka kore cika abu muna ganewa inda Allah ce laisal birra an tuwallu wujuhakum qira'a ta hafsu da hamza ko laisal birru an tuwallu wujuhakum ba aikin da'a bane a dibi gabas ai sallah to kuma ai Allah ne ya ce fa walli wajhaka shatr al masjid al haram nan yana nufin ba aikin da'a bane shi kadai ai sallah nan nafiyu maza nafiyul kamal shi yasa cikin nafsi in ka ji malaman usulul fiqh suna cewa wagga aya ko hadisi sai an duba nafiyukin wanne ne daga cikin su muna ganewa da kyau to kaji inda sabani yake zakkowa kenan ba shi kadai bane aikin da'a adi daga ba shi yasa ibada tana da yawa an gane ko walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir kaga sai da imani da Allah da ranar karshe wal mala'ika kai imani da mala'iku wal kitabi dan yana nufin wal kutub dabban littafi guda Allah ya saukar ba al jinsiya ce wan nabiyina kai imani da annaba gaba ɗaya kace ka imani da wannan ba ka imani da wannan ba aikin yahudawa da kristoci wa atal mala kuma ka bada dukiya ala hubbihi wasu malamai sun kace ala hubbihi akan yana son dukiyar wasu sun kace ala hubbihi akan shi karan kan shi yana tsamanarta shin hubbihi yarji'u ila al-mal aw yarji'u ila sahib al-mal akan kaunar da yake ma dukiya malamai sun yi abin nan zawil qurba yabba yan uwa makusanta ba a cewa kullun ka ba na nisa yabo kake so in baka ba yan uwanka in kan ba matan wani kuɗi baka ba taka ba wani lokaci yabon wannan kai ta nisa ta yabe ka bai yi ba a ka taimaka ma ka ba iyalin ka tun da su ne wajibi kuma ka taimaka ma sauran waɗansu waɗanda su ke ba su kai gare su ba وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى يبا مرايو والمساكين ده مسكيني وابن السبيل يبا متفي والسائلين كما كما يبا كما masu tambaya waɗanda sun ka cancanta a basu wa fir riqabi da wajen kuma yantar da bayi kenan ko ya taimaka ma bawa ya yantar da kanshi ko kataba wanda an ka ce ya kawo wani kaso wa aqama salata ya tsaye da sallah wa ata zakata ko sai ba da zakka sai ce wal mufuna bi ahdihim idza ahadu da masu cika alkawali lokacin sun kai alkawali bai ce wal mufina ba alhali ko waɗanda sun ka gabace shi jarra gare su an gane ko waɗanda sun ka gabace shi nasu ba gare su ya kamata a ce wal mufina bi ahdi idza ahad sai malamai sun ka ce to na an yi qat'u mi yasa saboda shi wanda yake cika alkawali ba zancen a bashi dukiya ake zance ba an gari ko sai an kai alkatu to irin waɗannan ayoyin suna daga cikin ayoyin da adda iskari wajen i'rabi in baka sani ba sai ka koma mallin tattafan da sun kai i'rabi alqur'ani da wagga aya da kuma ayar da ke cikin suratul ma'ida ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum tana daga cikin ayoyi masu iskari wajen i'rab da ayoyin da malaman nahwu sun kai ta kokarin suka game da i'rabin su ko larabcin su ko qira'ar su irin wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhami a qira'a ta hamza da kuma kazalika zayyana li kathirin minal mushrikina qatl auladihim qira'a ta ibnu amir inda an kai fasl bainal mudaf wal mudaf ilayhi da kuma ayat innal ladina amanu wal ladina hadu was sabiuna wan nasara wanda ke cikin ma'ida an gane ko sai ka cicciro waɗannan ayoyin ka yi bincike kansu ka yi taujihin i'rabin su don saboda suna rikitar da ɗalibin ilimi wasabirina fil ba'sa kaga sai su sake cewa wasabirina sai sun kace to kenan wal mufuna bi ahdihim kazalika za a kaddara wasabirina da masu hankuri fil ba'sa a wajen tsanani ko yaki kenan wadarra da kuma cuta wahinal ba's an gane ko al ba'sa kana ita talauci wadarra da kuma cuta wahinal ba's da lokacin yaki to ulaika alladhina sadaqu waɗannan su ne masu gaskiya wa ula'ikum da mutaƙun su ne masu jin tsoron Allah mun gane ko to idan in kana son ka san sifofin masu takawa ka san ayyukan masu takawa to ka karanta wannan aya so sai mu bar wannan aya haka aya ta gabatun da muna tujihul qira'at inda Allah subhanahu wataala ce faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi imam shu'ba wanda rawi ne na asim da hamza da kisa'i da khalaf da yaqub sun karanta min muwassil an gane ko ana zancen farkon musulunci kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut lil wasiyya an wajibta muku wasiyya an gane ko farkon musulunci waɗansu malamai sun kace wannan aya an shafe hukuncin ta da ayoyin gado da hadisin da yace la wasiyyata liwarith ko ba ka bane إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث حديث نمزو صلى الله عليه وآله وسلم wannan su malamai suka ce a ita wannan aya tana nan tana aiki su waɗancan ayoyin sun zo ne sun fayyace bayanin yadda za a raba dukiyar daga baya ba sani ko mun fahimta ba to amma in mun kalibi cewa wasiya an ka ce a yi musu ba su dukiya ne kenan can ba a haddade abin da za a bayar ba sai an ka cikin nisa an kai bayani wasu kuma suka ce a cewa an kai musu wasiya an kai aiki da wasiya yanzu kuma an kace gado za a rabo kenan hukuncin an yi aiki da shi an shafe shi ban sani ko mun fahimta ba to sai an kace kuma in an kai wasiyan nan ba a canza ta sai Allah ce faman baddalahu ba'da ma sami'ahu wanda ya baddala ita wasiyar kenan bayan ya ji ta fa inna ma ismuhu ala alladhina yubaddiluna dan bai ce faman baddalaha ba domin ya hankalta mu hukunci ce faman baddala al-hukma kenan fa inna ma ismuhu ala alladhina yubaddiluna zunubin masu canzawa yana tabbata ne ga waɗanda sun ka canza fi inna Allah sami'un alim Allah sami'un na mai ji game da abin da an ka faɗa alimin kuma Allah ya san niyyar mutane sai an ka ce faman khafa wanda ya ji tsoro min musin an gane ko in an ka ce musin daga ausa yusi ne an gane ko kenan ismul fa'il musin ismul maf'ul musan to duk wanda ya ji tsoro daga mai wasiya imam hamza da kisa'i da khalaf da yaqub da shu'ba kuma rawi na asim sun karanta min muwassin wanda ya ji tsoro daga muwassin shi ko daga wassani yuwassi tausiyatan ismul fa'il muwassin ismul maf'ul muwassan da shadda wanda ya yi wasiya to in mun ka ɗauki cewa da ausa da wasa duka ma'anarsu ɗaya kenan babu wani bambanci wanda ya ji tsoro daga wanda ya wasiya in mun ka ɗauki cewa a'a ausa ya yi wasiya wasa kuma ya yi wasiya mai ƙarfi sai zama to kenan can da mutanen tana yawa ne wasiya bai sadu da yanar ta ba wani kuma ya yi yanar ta wani kuma tana yi wa a'a ya yi ta daga farko tana da abin nan sannan daga baya kuma yi ta mai ƙarfi ko ko tana yi wa wani mutum shi mai sauƙi ya yi wani kuma mutum ya yi mai ƙarfi yadda zaka bambanta af'alikin in mun ce akwai bambanci tsakankanin su to wanda ya ji tsoro daga mai wasiya janafan karkata ma'ana ya karkata kun san mutum na iya yin abu ba daidai ba au isman ko ko yayi zalunci ina fata ana finta a cikin wasiyarsa na ana zancen wasiyar ne kafin rabon gado kafin a shar'antar rabon gado fa aslaha bainahum ba a ce fa aslaha bainahuma ba saboda tana yi wasu waɗanda za a yi ma wasiya ba mutum guda bane ko kuma fa aslaha bainahum na an ce fa aslaha bainahum saboda ko mutum biyu suna iya zama jam'i a shari'a in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma bai ce qalbakuma ba wa aqimis salata tace mi tarafayin nahari kaga yini sashe biyu daga shi farko da karshe amma can cikin tsaha sai yace wa min ana illaili wa atrafan nahari bai ce tarafayin nahari ba an gane ko kenan ko da mutum biyu ne ya halatta a ce fa aslaha bainahum mun gane ko ko a ce fa aslaha bainahum saboda shi mai wasiyar da ƴaƴan shi ta rayuwa suna da yawa ko waɗanda ya ma wasiya din misali to fa aslaha bainahum fala isma alaihi babu laihi in dai sulhu na yi inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai ni mai jin kai mun gane wannan ko yawwa to sai malamai suke cewa anan idan an kai wasiya wanda bata dace ba kenan ya kamata kai sulhu dan a gyara ta da yake kuma yanzu ma shi zancen wasiya to akwai waɗanda ba a yi musu wasiya tunda ba su gado la wasiya ta liwaris sai dai irin wasiya wanda yanzu mutum zai yi wanda ba gare su ba shi yasa wadansu malamai suka ce ayi tana nan tana aiki su kuwa da suka ce ba ta aiki a'a wasiya ita ta ci gaba da aiki amma ba wannan ba don ya faɗa cikin suratul nisa'i min ba'di wasiyatin yusi biha audai ko ba haka nan bane yawwa to kaji yadda malamai sun kai bayani amma abinda za mu ƙara da shi shi ne cewa a cikin taujihul qira'at al-ashr bil qur'an da suka zo wajen faman khafa min musin janafan aw isman an gane ko wasu malamai sun fassara janafan karkata akan kuskure domin kalma ta aljanaf tana nufin mi karkata aw isman ko ko yayi da gangan shi mamacin tana yiwa shi bai sani bane yayi irin wannan wasiya ta sa a mashara'a tana yiwa a'a shi bakin cikin kasa akwai mai bakin cikin nashi su gade shi ana samun irin wannan wani lokaci kuma wannan yana samun asali ne saboda su magadan naka ka gane ba sa kaunar ka an shirya kashe ka cikin magadan ka misali to kaga dole na hankalin ka ya tashi sai ga wannan bai dace ya amfana da dukiyar ka ba bayan ka ko ko yaya suna kiran mai gadi ka san yanzu abinda iya suka ce ma uwayen su masu kuɗi mai gadi wani da yanzu bakin kowa ce ce mai gadin nan yana nan ta ce aga mai gadi ne ce a ba wannan ba babban mai gadi mai tsare musu dukiya wuri wai baban su tsare musu dukiya na kai kan hanyar mutu su dauka a haka take malam abdullahi yasa wallahi ayi hattara to akwai dalilin ke sa wani biyu wani lokaci mutum shi wasiya amma yanzu ɗanka baka cewa ba a bashi gado baka da izini Allah ne ce a bashi sai dai wasiya wannan kana iya yin ta aka ce a ba wani kaza in kuma ya bata maka ne ka ce to kaza akwai mutumin da ma dukiyar shi ma zai yi kyauta da ita ma tun da ran shi saboda kai ƴaƴan shi su gade shi saboda sun shirya masa sharri akwai wani mutum da ma'aikacin gwamnati ne sai ya yi ritaya da ya ritaya to sai ƙara aure tunda za ku iske mace in ta tsuwa tana yiwa shi namiji yana da bukata sai ƙara aure to auren nan wanda ya ƙara a shi 'ya'yan shi ba so haka ba tunda kun san 'yan bariki musamman waɗanda gada da 'yan bariki babu karatun addini ɗiyar shi guda sai ta zo sai ta iske wata mace tana abinci cikin gidan sai ta ce mi baba ya aiki ya ɗaukan mamma ma sai aka ce ba ya aiki ba ce ai aure na yi kawai ta zo ta iske tsoho kai yau ta kaure shi da mari ta ce don cin amana sai yanzu za ka yi mamma kishiya shi ko uban bai ce komi ba yana da gidaje mai arziki ne na san dama dama abin da suka gudu ai arzikin ne kenan an karo musu wasu mamma su kenan ta samu abin ga kuma in yarinya ta samu ƴaƴa nan ma an samu matsala ko ba ka nan ba ni gado su zai rabu sai sa gidan mai kuɗi kullum su aka yi ta aihuwa kuma a aihe maza saboda gado shi kafu gidan talaka na da sai dai abin da hali to uban bai gaya musu abin da zai yi ba gidajen shi gaba ɗai ya bi su da ɗai ɗai yana sayarwa gidan miliyon talatin da an taya miliyon ashirin sai shi karɓi kuɗi ya nemi ƴan uwan shi na ƙauye da na birni duk ya rabe musu ya taiga gida ina ganin har gidan da yake ciki ban ce ya bar shi ba duk duke ya ce gaba ɗaya sai ya karasar da ita a to mun gane ko to almuhimmu dai su cikin littafin tawjuhul qira'at al-ashr bil qur'an a safha ta 68 sun kawo wannan aya sun ka ce waɗanda sun ka karanta da wato muwassin hamza da kisa'i da khalaf da yaqub da shu'ba muwassin an gane ko qira'a su kowace daga cikin su an kafa mata nadhir tamka tunda akwai wa awsa akwai wa wassa kuma ka bane ita qira'a tashdid fala yastati'una tawsiyatan duk qurra sun karanta tawsiyatan shi ko daga wassa yuwassi tawsiyatan da مثل ربى يربي تربية نحى ينحي تنحية كما كان بني صلى يصلي تسلية زكى يزكي تزكية لكم عند الله يتي أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا يتكو قراءة التخفيف قراءة وجن يوصيكم الله في أولادكم لكم توصونا شما دقا أوصى يوصي kenan kowace tana da inda ƙurra al'ashira sun ka karanta da irin wannan lafazai mun ji wannan da kyau to madalla والله تعالى أعلم آية da za mu tashi a kanta ta gaba ita ce wato aya ta 184 an gane ko nan ne wajen wato inda kira'o'i suke daban-daban wajen inda Allah subhanahu wa ta'ala ce ayyaman ma'adudat ko faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون mun gane ko? to idan muka duba wannan wurin yana da wajen wa'alar ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin akwai sabani wajen karanta shi an gane ko? yawwa wato imamu ibnu kathir al-makki da abu amr ibn al-ala al-basri da asim al-kufi da hamza al-kufi da kisa kisa'i al-kufi da yaqub al-hadrami al-madani da khalaf sun karanta fidyatun ko ba haka ba sun yi tanwini ga fidyatun an gane ko sannan kuma ta'amu miskin wasu malamai suna gani an karanta fidyatun ma'ar raf'i sun kace mubtada'un khabaruhu mu'akhkhar muta'alliqun bil jari wal majruri qablahu an gane ko kenan fidyatun ta'amu miskin ala alladhina yutiqunahu a wannan qira'a mun ji wannan da kyau yawwa to sannan kuma wa ta'amun bil raf'i badalun min fidya kinan shi ta'amun badali na domin ciyar wannan ita'ama ake nufi ciyar wannan da ita da fidyatun duk abu guda ne ba sani ko mun fahimta ba yawwa to sannan kuma imamu hisham hisham ɗaya ne daga cikin waɗanda sun kayo riwaya daga ibnu amir an gane ko ibnu amir da hisham da abdullahi ibn zakwan su suka yi riwaya gare shi shi ya karanta fidyatun an gane ko sai karanta fidyatun ta'amu masakin fidyatun an gane ko kaga fidyatun kamar yadda waɗancan sun ka karanta ta'amu shi ma kamar da suka karanta amma masakiyin sai karanta shi da jam'i kaga fidyatun ta'amu miskin kenan waɗanda yutiquna hu zamu zo mu bayani waɗanda suke iya azumi saboda waɗansu malamai suna ganin shi azumi fil asl ba a tilasta shi ba wanda ya ga dama yayi wanda ya ga dama ya ciya daga baya ne aka shafi aka ce faman shahida minkum ash-shahra falyasum amma in muka kalli qira'a waɗansu suna ganin a'a tun farko an tilasta shi وَالَّذِينَ يُطِيقُونَهُ akwai qira'a shadza wa alladhina yatawwaqunahu wanda suke shan wahala kenan sai zama to irin tsofi da mata masu ciki da mata masu shayarwa suna adda fidiya sai zama to ba a shafe ba tun farko da wajabtawa aka fara an gane ko to ta'amu miskini kenan wannan ya nuna duk yini zaka ba miskini daya wannan qira'a fidyatun ta'amu masakin ta nuna miskinai za a ba masu yawa mun ji wannan da kyau ko sannan cikin ƙurra waɗanda suka yi saura shine imamu nafi almadani da imamu abu ja'far almadani da ibn zakwan kina abdullahi ibn zakwan sun karanta fidiyatu ta'ami masakin an gane ko kenan su fuskaranta fidiyatun ba fidiyatu ta'ami sai zama to an yi idafat badal zuwa ga badalinsa domin fidiya ke ita ce ta'am an gane ko wala darul akhirati khairul lil ladina taqaw ad-daru ke ita ce akhira din an gane ko kenan fidiyatu ta'ami can fidiyatun ta'amu fidiya ta'amu shine badali shi ko nan fidiyatu ta'ami yo fidiyat ita ce ta'ami kin kenan an yi idafa ne idafa lil bayani ne kawai duk abu guda ne amma sun karanta fidiyatu ta'ami masakin shi ma bil jam'i an gane ko da jam'i sun ka karanta faman tatawwa'a an gane ko yawwa imam wato hamza da kisa'i da khalaf sun karanta faman ya tsawwa ya tsawwa wanda ya tatsawu'i kenan wa man ya tsawwa asalin shi wa man ya tatsawwa ne fi'ili mudari'i ne ta'un din an kamar da tatsa'u amma shi ko faman tatsawwa fi'ili madi to mun yi bayani shi dama man shartiyya ce ko kuma ce mausuliya ce li annaha tufidu al-umum ushbihat bi wato al-mausuliya basiri ko mun fahimta ba ga ta zo da fa'un ta shiga cikin khabar kinta wasu sun kace saboda tana da mushabaha da ita al-muhimmu tatawwa nan nufin yayi ya kari ya tawwa a qira'atu hamza kisai da khalaf tana nufin aikin shine yau da gobe kidan nan qur'ani ya nufa man tatawwa kai ka kari Allah zai baka lada an gane ko in ba mu hankalta ma sharadi ba saboda shi sharadi yana nuna duk lokacin da abu ya afku ya afku wancan zai afku ko ma zina ko mudari babu matsala ba sani ko muna fahimta ba amma waɗansu suna ganin a shi ma zin saboda akwai waɗanda sun kai ya tsawa kuma wannan fi'ili mudari ina nuna waɗansu za su yi gaba koko a lokacin da kake yi yufidu tajaddudu wa takrar to faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wanda ya tatawwi na alkhairi shine fi ma'ana yanzu in miskini guda ne zaka ba abincin mutum ɗaya sai ka bashi na mutum uku ta tsawon ika yi ne babu laifi na ba ta na fahimta ka saɓanin wancan wajen sa'ayi tsakanin safa da marwa mun ka ce ba a yin ta tsawu'i shi kaɗai a yi sa'ayi tsakanin safa da marwa sai dai a yi hajji na tsawu'i ko umra ta tsawu'i sai tawafin ya shiga ciki sa'ayi tsakanin safa da marwa ya shiga ciki mun gane wannan da kyau ko yawwa to menene za mu fahimta a ƙarƙashin wannan kira'o'in idan muka duba wajen taujihin su waɗannan kira'o'in da alkur'ani mai girma an gane ko taujihul qira'atil ashr bil qur'an sun kawo waɗanda sun karanta da masakin da miskin mun faɗe su duka ko ba karan bane wanda hisham shi daga cikin wanda sun karanta da masakin sai dai shi fidiyatun ta'amu masakin su ko sauran sun karanta fidiyatu ta'ami masakin su ne wato abdullahi ibn zakwan da nafi da abu ja'far ba su karantawa da jam'i sau wadancan kuma sun karanta fidiyatun ta'amu miskin sun ka ce ita qira'a ta miskin an gane ko wadda ta zo da miskin an yi taujihin ta bi muwafaqati siyaq ta dace da siyaki haitu ja'a abin nan ayyaman ma'dudat kwanaki ne ƙididdigaggu faja'a masakin liwafiqa jam'ul ayyam an kulli yaumin miskin an gane ko tunda an kace ayyam an san dai kwanaki na amma kowane yini ai azumi ake yi kina sai aka ce fidyatun ta'amin miskin saboda ka gane cewa kowane yini yana tare da mi da miskinin shi ita ko qira'atul jam'i an gane ko sun ka ce a'a qira'a ta ifradi har yanzu an yi taujihin ta cewa wa alal ladina yutiqunahu jam'ina wa hum jam'un wa kullu wahidin minhum yalzamuhu it'amu miskin kiran cikin jama'a ai ba wai mu tattarawa na zamu yi ba mu ce kai ka dan kadan dan kadan mu hada mu yi a'a kowa tashi zai fitar sai an kai muwajahat ta kenan nan an yi muqabalatul jam'i bil ifrad abinda sun ka kawo kenan to amma ita kanta qira'a ta jam'i an gane ko ai ana iya samun wurin da an ka karanta da jam'i a cikin alkur'ani kalima ta masaki na cikin alkur'ani ba sani ko mun fahimta ba sai dai duk da yake ba zancen kafara ce ta azumi ba amma dai ta cikin kafara ta zihari da kuma in mutum ya kashe abin abin farauta ya ayyuhal ladina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أين الدق الرسول كانت مساكين أبو اللي كانت مسكين saboda can dole abinda ka kashe nan abin nan galibi in babba na ai dole sai an samu jama'a mai yawa amma kuma yan abin mutum guda na za a ba yanzu mutumin da ya kashe dan karamin abu ai mutum guda mana ya cinye shi ba sani ko an fahimta ba ke in ka in ka kashe misali abin da yake karami kuma abin da zaka bayarwa karami ne to ai miskini guda ma wannan ya cin shi a can cikin suratul ma'ida nake zanci mun gane wannan ko to ka da an kai taujihin qira'a dai ta ifrad bisiyaqi sannan kuma an ka hankalta ma jami'in kowane mutum guda zai ba da zai ba ga miskini to ita ma waccan ana iya cewa muqabalatul jam'i bil jam'i masakin domin in mutane suna da yawa ai ba mutum guda za su ba ba kenan kowanne zai ba mutum guda guda ai an ka hada ai kuma sun zan miskinai ana ganewa yawwa yana da kyau ɗalibin ilimi ya gane wannan to idan muka duba wannan ƙira'a idan mutum yana son taujihinta game da wato alƙira'at wa asaruha fi tafsiri wal ahkam na umar salim bazumul zai iya dubawa a safha ta wato 777 an gane ko ita ko ƙira'a ta faman khafa min musin janafan zai iya dubawa a safha ta 461 da 464 da 465 da 466 da 468 sai kaga ya an kai taujihin faman khafa min musin janafan ita ko wancan 700 da 7 cikin alƙira'at wa asaruha fi tafsiri wal ahkam doktora ce da aka rubuta a ƙasar saudiya na idad muhammad bin umar bin salim bazmul alaramma gaji sunan shi bazmul an gani ko yawwa to nan an kawo alaƙa tsakanin ƙira'at nan ya kawo shi ne wajen min ayyamin ukhar mutatabi'at an gani ko yawwa kidan qira'a ce shadda wa 'ala alladhina yutiqunahu fa'iddatun min ayyamin ukhar faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar a qira'a ta ubayyu qira'a shadda fa'iddatun min ayyamin ukhar mutatabi'at sai ta zamanto tana nuna azumi na ramko za a kayyade shi da a yi shi jere to qira'a ce shadda ba wajibi bane kenan sai an tafi da akan abin da take ijtihadi ne ina fata an fahimce ni sannan kuma ita wagga aya da mun kai zance wa alal ladina yutiqunahu har yanzu in ka diba a safha ta 461 an gane ko yutiqunahu shine qira'ata ta wato mutawatira sannan kuma akwai قراءة عبد الله بن عباس وعلى الذين يطوقونه waɗanda an ɗora musu shi ina fata an fahimce ni sannan kuma akwai ƙira'a wadda aka ruwaito daga ummul mu'minin Aisha da Imam Mujahid ita ma ƙira'a ce shadda yatuqunahu yutawqunahu Allah ya ɗora musu shi ba ya ce kutiba alaikum siyam ba yatuqunahu an gane ko to ya tatawwaku na huni ya an ce ya tawwaku kenan ya tawwaku na huni yawwa sannan akwai qira'a wa alal ladina yutiqunahu ya an ce yutiqunahu suke da ikon yin shi kenan wannan qira'a ta nuna ba sai sun sha wahala ba amma ya tawwaqunahu kana nuna sai sun sha wahala su aikata shi ban sani ko mun fahimta ba yawwa shi yasa sun kace an shafe hukuncin wasu kuma sun kace hukuncin wato ba a shafe shi ba yawwa kinan yana da kyau ɗalibin ilimi ya fahimci inda an ka sama gaba sai dai waɗansu sun kace ita ƙira'a ta masakin ƙira'a ta miskin ita ke fassara ta ya take fassara ta ita ke nuna kenan kowa kowane yini miskini guda za ka ba sun kace kenan baka ba miskini talatin a rana ɗaya ka ce yanzu azumi ya fara bar in ba mutum talatin in huta an gane ko sun ka ce to ta miskin ita fassara ta masaki wasu kuma malamai suka ce a'a ya danganta daga hali tunda an ruwaito daga eh, sahabbai asar na sahabbai musamman Anas bin Malik wanda shine ina ganin ana ganin sahabin da ya rayu kwarai da gaske cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da ya kai inda bai yan azumi baya fitar da abin fitarwa sai ni sai eh, rana ta ƙarshe hakan kama 29 misali sai ya abincin da mutum 30 za su ci shi kenan sai ya ba su lokaci daya a dafa shi a gyara shi da kyau sai su ci an gane ko waɗanda ke cewa tiya tiya fassara ce irin tamu ta yankin mu don wani wuri wani yankin ma babu matiyar an gane ko ko su ce ka ba da gero ko wani abu a kwatantawa ne ijtihadi ne na malamai ba a cewa kamar abin nan amma mu ne yanzu kaga cikin birni wani wani in ka bashi tiya ma ya aiki kan bashi sannan da sun kace haƙi wani wuri ai ba a can haƙi an gane ko kuma it'amu an kace ciyarwa ka ba mutum abinci muna ganewa ba a ce tiya zaka ba shi ba an gane ko kenan yanzu da zaka zo ka sai abincin da zai kos- kosar da abin nan ko mu ce kwadda talaka ya ci ya koshi mai kyau shikenan ka rage ka ka abin nan nashi eh ka yi ciyarwa don haka wani lokacin su malamai suna faɗa irin wannan ne istihadi ne kamar saboda urfin mu sai su ce haci ko tiya sai wani sa tsammanin a'a kuskure na akai a'a an hankalta ma yankin ne fassara ce ta urfi ta yanki eh ban san ko muna fahimta ba yawwa to wannan kuma kana iya yin bincike hikimar da ta sa musulunci ya kawo kafarat kaga daga ciki akwai taimaka ma talakawa akwai kafara kai bincike akwai kafara wadda zaka yi ta ciyarwa in baka yi azumi ba akwai kafara ta azumin rantsuwa akwai kafara ta bakance akwai kafara ta zihari akwai kafara ta in mutum ya kashe mutum da gangan eh, da cikin kuskure shi da gangan wasu sun yi kiyaci sun ce dole sai yayi wasu kuma sun ce a'a ba ambace shi ba cikin alkur'ani kaga dai kafarat suna da babi nasu kuma ana iya addirasa al-mawdu'iyya mun gane ko to kafin mu je aya ta gaba waccan aya da mun kai taujihi ta faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi tunda mun dan wuce ta amma dai akwai bayani karkashin ta cikin majallatu tadabbur a safha ta 82 zuwa safha ta 83 sun kawo bayani suke cewa wato ƙa'idar da minal muhassinatil ma'anawiyya yana daga cikin abin da ake kira muhassinatul ma'anawiyya ababe masu kyautata magana amma ta fuskar ma'ana allafu wan nashru mu rike da kyau allafu shine lullube abu wan nashru shine bude shi ana kiran shi kuma at-tayyu wan nashr al-mujmalu akwai wanda yake dunkule mujmalu ko wanda yake dunkule mun taba bayanin allafu wan nashr ko at-tayyu wan nashr akwai al-murattab akwai ghayr al-murattab ko al-mushawwish wasu na kiran ghayr al-murattab al-mushawwish to sai sun ce wannan yana da alaka da ilmul qira'at kuma sun ce wa huwa an yuzkara muta'addid shine ambaci abubuwa daban-daban ijmalan a dunkule thumma yuzkara ma li kulli wahidin sannan sai ambaci abin da ya kebanci kowanne daga cikin su min ahadi hadal muta'addid wanda anka ambata amma min ghairi ta'yin ba tare da an ayyana ba an ce wannan na wani ne wannan na wani bayan an faɗi ɗaya biyu sai kuma an ka ci gaba da faɗin abubuwan da sun ka keɓance su amma ba a ce maka to wancan na na farko ne wancan nan na biyu bane sun ka ce fiqatan bi tamyizi sami'a ana da fiqat cewa wanda yake saurari zai iya gane na wani na wani na na wani na wani na wa shahidu hadhihi alqa'ida shahid na wannan ka'ida fi kitabillahi ta'ala a cikin littafin Allah al-ayatul qur'aniyyat taliya faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslah bainahum sun kace an karanta musin min awsa kenan yusi ko mun yi bayanin wannan kuma an karanta da muwassin ko ba ka bane kamar yadda mun kai bayani akwai wanda sun karanta min muwassin eh, hamza da kisa'i da khalaf da yaqub da shu'ba to ana ganewa sai sun ka ce to yadda za a yi wa idza kana aljanafu huwa alkhata'u idan an ka dauki cewa aljanafu shine kuskure ghairal muta'ammad wanda ba a yi da gangan ba fil wasiyyati a cikin wasiyya in an dauki wannan fa wal ismu shi ko ismu ana nufin shi huwa ta'ammudul jawri fiha ana nufin mutun yayi zalunci cikin wasiyya da gangan wa idza arafna in mun ka fahimci annal isa'a shi wasiya huwa mujarradul wasiya kiran kawai kai wasiya wa anna tawsiyata ita ko tawsiya tawsiya tufidu ma'anan tana bada wata ma'ana za'idan an gane ko wanda tana karuwa munasiban wanda ya dace lil janafi ga shi janaf an gane ko wa huwa ta'ammudul khata'i fiha kidan mutun ya kuskure da gangan fa inna na to mu sanuqarriru in mun yadda da wannan zamu tabbatar da cewa hina idin anna fil ayati laffan wa nashran mujmalan kina a cikin aya akwai laffu wa nashr amma mujmal a dunkule yake wa yakunu ma'anal aya bil qira'atayn hakaza faman khafa min musin janafan ko aw khafa min muwassin isman fa aslaha bayna al muhtadiri wa bayna warasatihi bi tashih al khata'i min al mukhti وبالتذكير بالله للجائر في وصيته أو بتعديلها بعد موته فهو على الحق ولا حرج عليه بعد التعديل kenan yanzu kira'a da tace musil mun ka ce ai misali bai kai mu wasu karfin ma'ana ba kenan fa man khafa wanda ya ji tsoro min musil a kira'ata waɗanda musu karanta mu wasu ba wanda ya yi wasiya amma akwai kuskure cikinta ba da gangan ba to sai a kira shi musin au khafa min muwassin ko ko ya ji tsoro daga wanda ya yi wasiya ya yi sabo a cikinta da gangan to shi za a sama muwassin ba sani ko mun fahimta ba to fa aslaha bainal muhtadir sai yayi sulhu tsakanin wanda mutuwa ta zoma shine al muhtadir idza hadara ahaduhum al maut wa baina warasatihi da tsakanin kuma waɗanda suke masu abin nan gadonsa tunda dukiyar da an kai ta'addanci misali an ka ketare iyaka wajen wasiya ai su magada su ne za su za su abin nan cutu bi tashihi al khata'i sai yasa an ka gyara kuskure min al mukhti daga wanda ya kuskure wa bi tazkiri billahi ya tunatar da ya tunatar lil ja'iri kinan tazkiri billahi ya tunatar da shi Allah lil ja'iri ga mutumin da yayi zalunci fi wasiyati a cikin wasiyarsa au bi ta'diliha ko ko yace a a gyara ta ba da mutu bayan ya mutu mutun na yi wasiya hiya da sulusi an zo za a bayar sai ce a a shari'a abinda ta ce ba a wuce sulusi an gane ko sai da yardan magada to wannan ai yayi ta'dilin ta to ba ce a a wani bai kamunan bai kamunan mu ji an bar mana kuɗi wasiya ya ce a a shari'a ta ce ta ce to wannan fa huwa alal haqqi yana da haqqi wala haraja alaihi bit ta'dil kaga da ce an kai allafu wan nashr muwassin in an ce muwassin an gane ko sai ka bashi isman in an ce musin sai ka bashi mi sai ka bashi janafan tunda shi musin yayi wasiya ne akan kuskure ta zalunci shi ko muwassin yayi wasiya ta zalunci da gangan to kenan asalin magana faman khafa min musin janafan aw muwassin isman sai ko ta kira a ta kawo guda kenan in ka to sai ka kaddara guda sai zaman to an yi allafu wa nashru an gane ko amma mujmal saboda ita shi qur'anin mujmal a dunkule ya kawo shi kai kai na zaka kaddara wannan da wannan don ka fitar da shi mun gane wannan kafin wallahu ta'ala a'lam to kenan kamar wadda suka yi bayani wajen taujihin wannan qira'atin guda biyu da musin da muwassin allafu wa nashr da almurattab da gairar murattab kenan musamman 'yan ƙur'aniyu da kun san mutane waɗanda suna da taurin kai ya an ka faɗi abu sun bu su gane shi ba suka ce kawai shirme ne to shi allafu wa nashru murattab kin akwai shi cikin ƙur'ani kuma gairar murattab akwai shi cikin ƙur'ani a alƙur'anance Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ja'alna al-laila wan-nahara ayatayn muka sanya dare da yini su zaman tomi aya guda biyu wakarin bane kaganan sai ce allaila wan nahara sai da ya ambaci dare sannan ya ambaci mi sai ce to fa mahauna ayatal layli kaga sai dawo kuma fara magana da mi da dare waje anna ayatal nahari mubsiratan kaganan ya zamanto allafu wan nashru murattab saboda yadda ya kamata ya yi magana kan dare ya ce waje alnan laila ayatan fa mahauna ayatan laili waje alna وجعلنا النهار آية وجعلنا آية النهار مبصرة أما سي اللف معنى يرب يحدث والنشر سي يرب سو كما مرتب أجيري وانقع القرآن تكير akwai kuma allafu wan nashr ko at-tayy wan nashr do ana kiran shi amma ghayr al-murattab wanda ba jere yake ba an gani ko Allah subhanahu wa ta'ala ce yau matabbiyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh fa amma alladhina suwaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul adhaba bima kuntum takfurun wa amma alladhina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun kaga da ce yau matabbiyaddu wujuhun ranar da waɗansu fuskoki za su yi haske wa taswaddu wujuh wasu za su yi baki kaga nan ya kamata ya magana kan abu guda sai ya kare sannan zo ga da biyu amma sai kawo fari da baki ko to yanzu ai da wani an ka fara magana da fari ko to sai ya ce fa ammal ladina suwaddat wujuhuhum sai fara da waɗanda huskokin sun kai baki kaga ba wancan wanda ya fara magana akan shi ba akafartum ba'da imanikum ay yuqalu lahum akafartum ba'da imanikum fadhuqul adhaba bima kuntum tace wa ammal ladhina biyaddat wujuhuhum shina al-laff wan nashr ko at-tayy wan nashr ghayra murattab a al-qur'anance ba harka da jima bace mun ji wannan ko to kaji yadda ake taujihin wannan qira'a da ta musin mun kawo bayani game da gareta da kuma wannan qira'a ta وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين منفدا cikin القراءات واثرها في التفسير والاحكام منفد الصفحات shi kuma wajen fidyatun ta'amu miskin shi ma alqira'atu wa atharuha fi tafsir wal ahkam safha ta 707 da safha ta 748 zuwa safha ta 700 da wato 50 abin nan da 48 zuwa ta 750 mun gane ko yawwa to sai a kiyaye ayar da za mu tashi a kanta wajen fatar Allah subhanahu wa ta'ala wali tukmilul idda wali tukabbirullah ala ma hadakum ko ba haka ba to imam shu'ba da imam yaqub ya karanta wali tukammilul sun karanta wali tukammilul idda an gani ko idan muka duba cikin tawjihul qira'atil ashr bil qur'an an gane ko da sun ka zo suna taujihin waɗannan ƙira'o'in da alkur'ani an gane ko sai suka ce to walitukmilu al'idda imamu yaqub da shoba su suka karanta walitukmilu al'idda ko ba karan bane to sai sun ce tsaron kuma sun karanta tukmilu sun ce ai qira'a ta tashdidi wanda zai tukmilu al'idda an kafa mata hujja da siyaqi domin an ce walitukabbirullaha ina fata an fahimce ni ba a ce walitukbirullaha ba kaga walitukabbirullaha kaga kabbara tashdidi na tukammilu al'iddata shi ma tashdidi na kenan wali tukammilu al'iddata wali tukabbiru Allah ba sani ko mun fahimta ba yawwa ita ko qira'a wadda ta zo wali tukmilu al'idda ita ma an kafa mata hujja ma'ana an neman mata nazir inda Allah subhanahu wata'ala ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا اليوم اكملت اكملت كغا شيما تكمل وزنين su guda akmala yukmilu ikmala wanga kenan taujihin waɗannan qira'o'in ne da mi wato da abin da yazo a cikin alqur'ani mai girma mun gane ko to wannan aya da Allah ya zancen shaharu Ramadan alladhi unzila fihi alquran shi watan Ramadan shine wanda alqur'ani ya fara sauka akan ya fara saukowa kenan a cikin sa hudan linnas shi alqur'ani shari'a ne ga mutane ko bayani in ka ce shari'a kenan wanda Allah ya nufi za su musulunta in ka ce bayani ne ga mutane sai ya zamanto ya shafi dukkan mutane al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kuma ka ce shari'a to ga mu'min ne kawai yake in tabe domin ba duk mutane ne sun ka shari'a ba an gane ko kenan hudan linnasi in ka dauki hidaya ta tawfiqi to mu'minne ake nufi nan da annas in ka ce hudan linnasi in ka nufi a'a hidaya ta bayani to wannan ya shafi mu'minne ya shafi kafirai wa bayyinatin min alhuda kuma hujjoji ne bayyanan nuna shari'a wal furqan kuma shine mai rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya shi alqur'ani faman shahida minkum ash-shahra falyasum duk wanda yake yana halarce wata azumi ya zo falyasum ya azumce shi mun gane ko shi yasa waɗansu sun ce to kenan da wannan ne an ka shafe wancan waɗanda wa alal ladina yatawqunahu waɗanda suke shan wa alal ladina yutiqunahu waɗanda suke iyawa an ba su da masu su ba da fidiya kenan daga baya sai an ka ce faman shahidu kuma shahara falyasumhu akan waɗanda sun ka ce wannan ra'ayi an gane ko cewa azumi ya zan yana da mataki biyu da an ba da zaɓi ko yin azumi ko ciyarwa daga baya kuma aka ce a yi azumi sai wanda yake da uzuri wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra to amma su waɗannan masu azar sai an ka sake maimaitawa an ka bar su akan uzurin su tunda ya ce can ma fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra an gane ko can na farko fa man kana na wanga ko man kana na na biyu sai ce yuridu Allahu bikum al-yusra ko Allah yana son sauki gare ku wala yuridu bikum al-usra Allah baya son tsanani sai ce wali tukammilu al-idda to kuma an yi haka nan an yi dauke muku an ka ba ku dama ku yi azumin na waɗansu kwanaki daga baya tukammilu al-idda don ku cika adadi to li tukmilu don ku cika to me yawanci tukmilu da tukammilu in mun dauki tukmilu tafi wato tukammilu tafi karfin ma'ana to me bambancin su sai zama to kenan tukmilu nan yana iya daukar idan wata ya 29 tukammilu idan yayi 30 kaga ya karfin ma'ana ko kuma a'a tukmilu da tukammilu duk ma'anar su daya ko ku a'a tukmilu ta ba da cewa za ku cika to wani na iya tsayawa shakka sai an ka ce tukammilu sai kun cika kwanakin nan tab saboda mi saboda in kai yi shakka kwanakin da ake bin ka to za ka yi daidai iya azumin da ka hidda shakka cewa eh kana tunanin biyan da aka biyar ka ko shidda mallam abdullahi nawa zaka yi shidda zaka yi to kan milu ke ha haka zaka tsayawa ba ka tare da kai bayani ba Allah ya kyauta to wannan dai kun ji yadda za a taujihin waɗannan qira'o'in a gurguje wallahu ta'ala a'lam an gane ko kuma wali tukabbiru Allah ala ma hadakum wannan nuna ana yin kabbara a idi nami idi karama saboda wasu suna ganin idi karama ai ba a yin ba a yin kabbara to gashi nan Allah ya ce wali tukmilu al-idda wali tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun dan saboda kuma ku gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ayat da zamu tashi akan ta ta gaba wajen bayani ita ce aya wato ta 180 wato da da bakwai wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa hilla lakum lailatul siyamin rafathu ila nisaikum ko ba haka ba to an halatta muku lailatul siyami daren watan ramadana an rafathu zuwa ga iyalinku wanda ya nuna can da an hana daga baya an ka halatta kaga wannan yana daga cikin abin da malamai suke kawo cewa kenan qur'ani yana nasu din yana nasu din sunna domin halatta haram haramta musu su ce idan mutum yayi bacci cikin daren ramadan to in ya tashi an hana mai ya yi ya ci abinci ko ya sadu da iyalinsa to wannan aida suna ya tabbatun da babu aya to sai an ka ce uhilla lakum kinan wannan nuna malamai suke cewa qur'ani yana da sodin sunna mun gane wannan wanga mun kawo shi na kuma lailatul siyami yana da mafhumumi mafhumuz zaman yana nuna cewa lailatul siyami daren azumi an ka halatta muku ku sadu da iyalinku kuma ku ci abinci kenan yinin ramadana ba za ku ci ba domin in ka ci kenan babu azumi sai kai aiki da mafhumul mukhalafa mafhumul zarf eh dole sai da haka to amma nan a cikin alqira'atu wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam a safha ta 682 ya kawo wani bayani game da ke da alaka da alqira'at wanda yake abin nan inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wabtahu ma kataba Allah lakum ko ba karan bane da yace alima Allah annakum kuntum taqtanuna anfusakum kuna yaudara kawunan ku kenan kuna saba ma ka'ida in kun tashi sai tana ku ci abinci ko sadu da iyalin ku to amma fataba alaikum Allah ya karbi tuban ku ko ba karan bane wa afa ankum kuma Allah ya yafe muku kenan fal'ana yanzu ba shi ruhun kuna iya ku sadu da iyalin ku sai ce min wabtahu ma kataballahu lakum wannan ita ce qira'a wato mutawatira wadda ta tabbata amma akwai qira'a shadda wadda aka ruwaito daga Hasan al-Basri an gane ko wattabi'u ma kataballahu lakum an gane ko to to ita qira'a wabtaghu ma kataballahu lakum kinan ku nemi abinda Allah ya rubuta muku na yaya duk da yake ibnu jarir tabari ya kawo maganganu masu yawa a karkashin wabtaghu ma kataballahu lakum wasu kace ma kataballahu lakum ita ce lailatul qadri tunda dama an yi zancen shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran wa abin in Allah ya rubuta ma zaka same ta kenan ka neme ta zaka same ta wasu malamai suka ce wabtagu ma kataba Allah almuhimmu dai akwai maganganu kadiba cikin tafsiri na Ibn Jarir At-Tabari ya kawo maganganu da dama to sannan kuma waɗansu malamai da suka zo suna bayani sai suka ce ibtaghu ma kataballahu lakum kinan shine ku nemi abin da Allah subhanahu wataala ya rubuta muku kinan shine ku zuma matanku ta gaba an gane ko wasu kuma sun ce wabtaghu ma kataballahu lakum ibtaghu rukhsa kinan ku nemi saukin nan ku yi aiki da saukin da an ka baku an gane ko wasu sun ce wabtaghu ma kataballahu lakum kinan ku nemi ku bi abin da Allah ya wajabta muku ibtaghul qur'ana fima ubiha lakum wa umirtum bihi fa huwa al-mubtaqa idan duk abinda qur'ani ya halatta muku haramta muku shine abin nema an gane ko mm wasu sun kace wabtagu ma kataballahu lakum huwa al-ahwal wal awqat allati ubiha lakum al-mubashara kenan ta yadda an ka halatta maka ka zo mu matarka da kuma lokutan wasu kuma sun kace wabtagu ma kataballahu lakum az-zawja aw al-mamluka aga mun ganu daban-daban wanda bai sani ba in yaji fassara guda wanda ya sani sai ya rike ta ce kawai da ya ji sabanin ta ce ba haka nan bane ba haka malamin ya gaya min ba eh ba haka malamin ka gaya maka ba amma malamin ka ba shine karshen ilimi ba abin mas'aloli na ilimi a hankali to ita ko qira'a wattabi'u qira'a ta abin nan wattabi'u ma kataba Allah lakum kenan tana nuna ittabi'ul qur'ana ku bi alqur'ani qira'a ce shazza ba a karanta wabtahu ba kenan wattabi'u ma kataba Allahu lakum ku bi abinda Allah ya wajibta muku an gane ko kenan abinda kicin alqur'ani shine za ku mi za ku yin aiki da shi kenan sai ya zamanto abinda ake nuhi ibtaghul mahallal mubaha al mubaha al wat'u fihi kenan ku bi wurin da an ka halatta muku ku zo ma matanku kenan if'alu ma adina Allah lakum fi fi'lihi min ghashyanin nisa'i fi jami'in layla an gane ko yawwa to idan mun ka duba dukkan waɗannan kira'o'in bacin kamar ta fuskar ma'anoni duka waɗannan abubuwa suna shiga ƙarƙashin aya sai dai za a yi dibin wanne ne ya fi zama kusa tunda wasu malamai sun rinjayar da dai lailatul wabta goma kataba Allahu lakum iyalanku ake nufi tunda ana bayani ne kan uhilla lakum lailatul siyamin rafafu ila nisaikum kuma fal ana bashiruhunna shi a kusa wabta goma kataba Allahu lakum an gane ko sai ka zabe shi ka dauke shi shine za a sa gaba amma ba wajibi ba a'a ma kataba Allahu lakum alladhi ismul mawsul ta tufidu al umum duk abinda bai saba ba ma'anar ma kataba Allahu lakum ba zai shiga ciki mun gane wannan ko wallahu ta'ala a'lam aya ta gaba wadda zamu tashi akan ta shine yas'alunaka anil ahilla suna tambayar ka game da wata jam'i na alhilal qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj kace su watanni mawaqit alamomi ne na gane lokuta ko lin-nasi ga mutane wal hajj da kuma gane lokacin aikin hajji an gane ko to sai yace mawaƙita linnasi wal hajj an gane ko walaisal birra bi an ta'atul buyuta min zuhuriha bai daga cikin aikin da'a ku zo ma gidaje min zuhuriha ta baya wanda da al'ada ce ta jahiliya in sun ka dawo daga aikin haji ba sa zo ma gida su shiga ta gaba sai su shiga ta baya ko su ƙetaru misali al'ada ce kasan akwai irin waɗannan camfe-camfe an gane ko to kaga idan mutum bai san bai san tafsiri ba asbabun nuzul bai gane wa mi a alakat laysa alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysa al-birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha kaga sai ka karanta nassoshi ne da asbabun nuzul da kuma mulabasatun nas za ka gane wata al'ada ce wadda sun kasance suna yi ina ganin larabawan madina an san su suke yin wannan sai ce mi walakin birra sai ce mi man ittaqa imamu nafi da imamu ibnu abir sun karanta walakin albirru man ittaqa sai zaman tonan lakin harful istidrak ne albirru shine matsayin mubtada an gane ko yawwa man ittaqa sai zaman to shine abin nan nashi walakin albirru man ittaqa amma lakin harful istidrak ne sai dai mun sauran qura sun karanta walakin albirra an gane ko sai dai albirra ga ƙira'a ta jamhur sai zamanto lakin harfin istidrakin ne kuma yana ɗauke da ma'anoni daban-daban ba sani ko mun fahimta ba wanda mun yi bayanin wannan a lokacin da mun kai bayanin wajen wattaba'u ma tatul shayatinu ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra majallatu tadabbur a shafi na 46 zuwa shafi na 47 sun kawo bayani kenan kowace ƙira'a tana da nata ma'ana in an karanta lakin albirru ya zan harful istidraka kawai ina fata an fahimta in kuma lakin albirra ko ba kadan bane yawwa kinan ita lakin harfu atfin tufidul istidrak ita ko lakin na harfu nasbin wa tawkidin wa istidrakin ita ba ta nuhin atf sai dai ta nuna nasba domin tana masuna nasba wa tawkidin kuma tana dauki tawkidin domin an ce lakinna wa istidrakin kuma ta ba da ma'anar istidraki ban sani ko mun fahimta ba to kenan kowace daga cikin qira'o'in misali tana bada ma'ana lakin ba a kawo ta shididi ba ba an yi ta'kidi bane atafi da kawai an kai shi ko lakinna an yi ta'kidi dan a nuna maka magana tana karfafa saboda nafsi yadda mutane suke sauraren shi wani tun faɗa ta farko ya yarda wani kuma sai an maimaita to tashdidin nan ga mutumin da adda taurin kai na an gane ko kenan walakin albirru a qira'a wannan da muka karanta ta sunata kenan sunan babu matsala ga an kamar mutumin da yake khaliyar zihin kamar da suke cewa malaman balaga mutumin da ba sai an akkada mai ba akwai wanda kuma sai an akkada mai shi yasa an ka kawo guda biyu mun gane wannan ko wa atul buyuta min abwabiha kenan ku zo ma gida ta fuska shi ta kofa kenan ko ba ta window ba ko mu ce ta baya ku tsallako ta baya wattaqullaha ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihun don ku samu rabauta Allah ya ba mu tsoron shi kuma ya ba mu rabauta ta duniya da ta lahira dan abin da zan karawa na bayani tunda mun yi mun haɗi waɗanda suka karanta walakin albirru kuma mun yi taujihin wato kira nafi da ibnu amir suna suka karanta walakin albirru an gane ko daga cikin wato karantawa kalima ta buyut da biyut an gane ko za ku ga akwai saɓanin karatunta wajen ƙurra imamu qalun wanda rawi ne na nafiya da imamu ibnu kasir al-makki da shu'ba wanda shi ma rawi ne na asim da hamza da kisa'i da khalaf su sun ka karanta wato biyut biyut za ka kira ƙura sun karanta biyut sauran kuma sun karanta buyut amma wanga ikhtilafi ne wanda bai canza ma'ana buyut an karanta shi akan asalin fa'ul shi ko biyut saboda kasara da ta gabaci ya'un da ta gabaci abin nan sai an kai mata wato kasara an kace biyut kasara ta gabaci ya'un ita ma sai an kai kasara an gane ko da aka kaje da karanta biyut kace wannan babu shi abu na gaba da yace walakinnal birra man ittaqa ko walakinnal birru man ittaqa nan shi ne malaman tafsiri suke cewa sai an yi takdiri in ma fil awwal wa in ma fil thani an gane ko domin albirru aiki na mani taka kuma dan adam na to kaga dan adam daban aiki daban to sai ka dauka walakin albirra man ittaqa kenan walakin zal birri man ittaqa an gane ko ka kaddara cikin na farko dan saboda ma'ana ta fita eh ko kuma walakin nal birra birru man ittaqa dan saboda ma'anar ta tafi to sannan kuma sun ce wanda ana kiran shi uslubul hakim a cikin ilimin balaga domin sun tambayi wata al-ahilla jinjirin wata jam'i ne na hilal an kira shi hilal saboda yuhilluna inda ru'yatihi in sun gaishe suna daga murya dan kira shi hilal wa ma uhilla li ghairi llahi bih to da sun ka tambayi wannan sai an ka ce qul hiya mawaqitu linnas sun tambayi wata yana farawa ya zaman to karami sai ya kama girma sai har ya zama babba to kaga wannan wani abu da wanda yake hukunci ne na ubangiji amma ba shi ne ya kamata su tambaya ba tunda sun tambaya abin da ba shi fi muhimmanci ba to sai an ka ba su amsa abin da ke da muhimmanci sai an ka ce qul hiya mawaqitu linnas ba ce a Allah ne yake sa wa hasken ya girma ba ya ja da baya kaza duk wannan abu ne sananne amma mawaqitu ga abin da ya kamata ku tambaya su ne mawaqitu mutum ya tambaye ka wani abin da bai da muhimmanci sai ka ba shi amsa game da abin da yake da muhimmanci ka ce mawaqitu linnas jam'i ne na miqat ko mawaqit abubuwa ne an sanya su zamanto alama na sanin lokaci an gane ko yawwa to kaga nan kuma ijazi na qur'ani mawaqitu linnas bai ce ga mumin ne ba domin duniya duka tana aiki da mi da zancen ganin wata da rana hatta da turawan wanda suke aiki da mi da lissafi na rana ai dole sai in watan ya tafi ni in ranar ta zo za su yi lissafi kuma yace mawaqitu linnas sanya lokuta dan saboda ka gane kaga yanzu duk abin da za a yi bashi ne sai a ce watan kaza rana kaza ko ba ka nan bane eh idda ce ta shigo cikin mine ne duk abubuwa dai na rayuwa da muke yi kaga sun shigo cikin mawaqitu linnas alamomi ne na sanin lokaci to sai ce kuma wal hajj da hajji to ai shi ma lokacin aikin hajji a cikin mawaqitu yake gibi ijazi na qur'ani sai kawo abu am sannan ya kawo khas in tabe amkin nan ya shafi kowane irin duk yadda zaka kaddara lokaci lokacin bashi lokacin kaza lokacin idda lokacin saki lokacin fara karatu lokacin ajiye karatu ba wani abu wanda bai shiga na cikin lokaci wanda bai shiga cikin wannan ba to kuma sai ce wal hajj to ai shi ma hajji cikin mi kuma waqiti to zikrul khas ba'da al'am ne yake nunawa ka wani zai ce to a ya ai shi ma hajji cikin ai abubuwa ne wanda mutane suke sanya musu lokaci to biya ka an kawo shi kawai a ce qul huwa mawaqitu lin nasi sai a ce walaysa al birru sai an ka ce wal hajj nan saboda abubuwa guda biyu shin lil inaya in an ka kawo khas ba'd al am dan saboda mi yana daga cikin hikimomin da sun kasa an kai shi don saboda a nuna muhimmancin sa tanazzalul mala'ikatu sai ce mi war ruhu kaga ai jibril yana cikin mi yana cikin mala'iku hafizu ala salawat sai ce mi was salatil wusta ai ta salatil wusta tana cikin as salawat ko da dan qur'ani da wanda wani lokacin bai da irin waɗannan ka'idoji to sannan kuma zikrul hajji ya biyo bayan abin da gabata saboda abin da zai biyo baya don in sun dawo ne da aikin hajji suke shigowa ta da baya da baya shi yasa kawo wal hajj wa laysa al birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha ijazi na alqur'ani malam Allahumma amin so ina ganin dai saboda lokaci ya ja ai hakuri da abin da aka samu insha Allah ta'ala idan Allah ya ba mu iko sai kuma a ɗora zuwa ga waɗansu ayoyi na gaba abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh